من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجئها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن أمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan matsalacin da albarka domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan wuni na shidda na watan ramadana na shekara 1446 Allah sanya albarka da alkhairi a wannan haɗuwa tamu Allah ya sare mana ayyuka nagari na kwarai wanda ya samu aljanna ta dalilinsu insha Allah a wannan darasi namu za mu tashi a suratul inshiqaq suratul inshiqaq wannan sura sura ce makkiya an sabko ta kafin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da aya 25 wannan sura suratul inshiqaq tana da aya 25 wannan sura suratul inshiqaq sura ce dai makkiya kawai da muka gani tana yin bayani ne akan halin tashin alkiyama ababen da za su bayyana daga tashin alkiyama ya zo wannan duniyar sama za ta canza ta koma ba sama ba yadda baka zanta kasa za ta canza ta koma ba kasa yadda baka zanta ba kuma ta ba mu labari akan halin dan adam a wannan duniya a cikin wahala yake aikin da zai yi in alkhairi ne he yayi wahala zai yi shi in na sharri ne he ya sha wahala zai yi shi ƙarshe kuma hallo zai gamu da sakamakon wannan aikin da in alkhairi ne ya ga sakamakon aikin alkhairi in sharri ne sakamakon shi wutar jami'an Allah ke wannan sura tana bayani ne kenan akan halin tashin alkiyama yaya zai kasance me zai afku a gobe alamun tashin alkiyama da kuma abin da zai afku a tashin alkiyama na wahalhalu kala-kala wannan sura ta buɗe da waɗin wasu alamomi na tashin alkiyama shine tsagewar sama da kuma meke ƙasa da za a yi ta yadda na kasance babu wani tudu a tare da ita sannan kuma hallo sai sura nan ta yi bayani akan hali na ɗan adam ranar tashin alkiyama a nan doron duniya dole zai yi aiki da ka'ida kasuwar kayan aiki ya rage aiki na kwarai kai sakamako kyakkyawa aiki mummuna kai sakamako mummuna amma inda a doron duniya kake ko to tunda aka ce ma kai bawa ne to bawa ne ko ka zamto bawan Allah a wajen aiki hakikatan ko ka zamto bawan shekan a wajen aiki kuma dole ne ka gamu da sakamakon wannan aiki wannan sura haka ta bayyana mana sannan kuma hallo sai ta yi bayyana yadda sakamako zai kasance da akwai wanda za a ba shi littafin shi na aiki a hannun dama da akwai wanda za a ba shi littafin shi na aiki a hannun hagu a turo shi daga baya a ba shi wannan sura ta yi bayani sannan kuma hallo wannan sura ta yi rantsuwa da ayoyin dare ta yi rantsuwa da dare a lokacin da ya fuskanto ta yi rantsuwa da dare da mai yake suna ja na cikin dare wanda shine alamun shigowar lokacin isha'i shafak kenan ta yi rantsuwa da kuma dare lokacin da ya tattare halittu ya tattaro halittu ta yi rantsuwa kuma hallo da wata in ya cika ya tumbatsa sannan kuma hallo bayan ta yi rantsuwa da wa'ina ababen ta yi rantsuwa ne da su akan cewa ɗan adam yana hauruwa hali kan hali wataran tsanani wataran wahala a ranar tashin kiyama ma dai haka sannan kuma sai surar ta yi gaba ta riye da me yake suna tsawa ga mummunai ga mushrikai me yasa ba su imani tare da wa'innan ayoyi na Allah maɗaukin sarki sannan kuma an karanta masa alkur'ani ba sa kaskan da kansu ba sa sujjada domin girmama wannan alkur'ani daban abin da ya zo da shi sannan kuma hannu ta rufe da baikon lada ga mummunai wa'inda allah mai ɗaukin sarki ta da musu ladan da bayyada mayanka lada na har abada wanda ba a yanke shi ba a tsira shi wannan a taƙaice shi ne abinda wannan surar ta kumsa insha Allah kuma za mu ga tafsirin wannan surar malar kidan ya iya karanto mana ayoyi guda biyar na farko insha Allah sannan kuma lauye mu bi su daki-daki ɗaya bayan ɗaya insha Allah daidai gwargwadon yadda mawudu'at ɗin kowace ayoyi suke insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأزنت لربها وحقت نعم wannan sura suratul shiqaq Allah madaukakin sarki ya bude ta da bayani na ayoyi da alamomi na tashin alkiyama da wahalhalun da halittu za su shiga a lokacin tashin alkiyama dan adam duk ta wurin kanshi ko shi ba a ma maganar rikicewa bai zai ga manyan halittun Allah sama da ƙasa sun canza daga ɗabi'ar da suke saboda wahalar tashin alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul hajj ya bayyana cewa al'amarin alqiyama ba wasa bane ba yace inna zalzalata sa'ati shay'un ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah yace ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku lalle girgiza na tashar kiyama abu ne mai girman gaske to daga an wannan girgizar na tashin alkiyama za ka ga manyan halittun Allah sama da ƙasa sun canza daga tabi'ar da suke wannan shi ne abinda suranan ta fara buɗe mana ta ce ku yi karin kumallo da ahwal ɗin tashin alkiyama wahalhalu da za a shiga na tashin alkiyama ahwal jam'i ne na hali in da ha'ul lobo ahwal jam'i ne na hali inda ha'un ne shi kuma ahwal da ha'un babba jam'i ne na hau hau shi ne wahalhalun tashar kiyama wadda don za mu gangane a littawan tafsiri don mu dangara rabewa inda ahwal hali jam'i ne na hali hali da ake shiga ahwal da ha babba jam'i ne na hau wahala abu mai firgici duk wanda yake bin kenan tafsiri zai ga irin wannan kenan wannan shi ake nufi insha Allah Allah maɗaukin sarki ce idan sama un shaqqat idan sama ta rabe ta dare gida biyu sama za ta rabe ta dare gida biyu idan sama un shaqqat idan ka tuna ka gaya musu idan sama ta dare ta rabe gida biyu za mu ga jawabu iza iza in ta zo dole tana da amsa idan to haka ya faru mai za a yi insha Allah za mu gani babu shi a cikin wannan sura amma malamatan sai suka ce kaddara za idan sama ta dare ta rabu gida biyu za ka ga al'amari na tsoratarwa na tashin kiyama shi ne jawabin kasan kawai da za mu karanta insha Allah an mun gama karanto wa'annan ayoyin guda biyu Allah ce izas sama'un shaqqat إذا تشققت السماء إذا السماء تساجي وتصدعت ترب جلابي تداري wannan alama ce ta lalacewar duniya za a shiga rayuwa ta lafira father me yasa ta yi haka sama ta yi haka wa azinat li rabbiha wa huqqat ta bi umarnin ubangijinta wa huqqat kuma ya cancanta a gare ta bi umarnin ubangijinta وأذنت لربها أي أطاعت ابن ربها تايوا وبنجيجن تبيية بإذن ديمتا بأمرنا ديمتا وحقت وحق لها أن تطيع ربها يا تنتن تتوا وبنجيجن تبيية تو الله ne ya umarce ta ta yaka Allah ne ya umarce ta ta dare gida biyu ta rabu gida biyu to wannan kaga yana nuna iko na Allah da kudura ta Allah akan wannan al'amari shi da Allah ma'aukin sarki ce zai sama wani shakkat wanda in shakatu sama ya zo a gurare da dama daga cikin akwai suratul rahman fa idan shaqqati sama'u fa kanat فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
na'am jika jika
فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah madaukakin sarki yake cewa a wannan sura suratul rahman fa idan shaqqati sama'u idan sama ta rabu gida biyu fa kanat wardatan dan tsabar wahala ta kasance jajjawur kamar fular kaddihal kuma ta wajen duk ƙarhinta za ta koma kawar mai da aka narka shi haka sama za ta koma duwatsu za su koma eh, watarar jibala ta sabuha jami'a وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب
Allah matsaukin sarki ce za ka ga eh, duwatsu kana ganinsa a- a cibire suke masu nauyi ko amma kuma suna tahiya yadda girgi yake tahiya a sama iska tana ɗaukansu lokacin aikinsu ya ƙare domin za a meke ƙasa meke ƙasa ya an hudu duwar watsannan an dirididide su sun koma su ma libin haza shi da allama ɗaukin sarki ce sama za ta koma kamar man da aka kona ya riga ya- ya ya narke haka za ta dinga narkewa baicin ta dare ta rabu gida biyu kawai da suna ta gaya mana kuma hallo za ta narke ta koma kama abin ruwa a wata ma a- a sura allah maɗaukin sarki ya bayyana za a nannaɗe ta yau manatu sama'a ka tayyi su يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدعنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah maɗaukakin sarki ya ce ranar tashar kiyama rana ce wadda za mu nannaɗe sama kamar yadda ake nannaɗe littafi ka tsaye yau ma nato sama a ka tsaye su jinin kutub ko kuma likitab kamar yadda ake nannaɗe takarda ta littafi haka za a nannaɗe sama wasu samawa tumatuwiyatun biyamini sammai ga baki ɗaya ta sha'awa su kasance a nan daɗe a hannun ubangiji allah maɗaukin sarki dama shi kuma daman allah maɗaukakin sarki dukkanin hannayen shi dama ce babu hagu kawai da maza da sun ya bayyana kuma a cikin suratul haka allah maɗaukin sarki ya bayyana yadda sama za ta eh, rabu gida biyu ta dare allah maɗaukin sarki ce wani shakkatis sama'u fahiyar وانشقت السماء وهي فهي فهي-
وانشقت السماء فهي يومئذ فهي يومئذ واهية Allah maɗaukin sarki ya ce sama za ta rabu gida biyu ta kasance mai rauni a ranar tashar gama duk ƙarfin sama za ta kasance wahiya za'ifa mai rauni wannan ma ana haɗi ne don ɗan adam ya wa'astu ya san da cewa duk taurin kanshi da akwai lokacin da ya zo taurin kai ba maganar shi aka goya mishi ga halittu masu ƙarfi amma ga yadda za su koma domin tsoron ranar tashar kiyama Allah kiyaye shi ne allah maɗaukin sarki ce wa adinat lirabbiha wa hukkat lalle kuma sama ta yi wa allah maɗaukin sarki biyayya ta ji umarnin allah wa hukkat ya cancanta a gare ta ta bi hukuncin allah ta bi umarnin allah maɗaukin sarki al'allama alusu yake cewa a nan gurin tanshakku as-sama'u li hawli yawm al-qiyama sama za ta rabu gida biyu za ta dare saboda wahalhalu da rikitarwa ta tashin al-qiyama to wannan game da sama to kasa wanda dan adam yake sama ya Allah maɗauki sarki ce wa idan ardu muddat kuma ku tuna ka gaya musu lokacin da ƙasa za a meke ta ta zamto libir babu tudu babu gini babu komai a kanta libir take ko'ina maddan masa za a meke ƙasa ta ta meke don ta a shirya a shirya ta domin farfajiyar tashar kuyama Allah maɗauki sarki ce wa idan ardu muddat gaya musu lokacin da za a meke ƙasa a meke ta yadda ka ga malaman tafsiri suna ba da misali yadda ka ga mai yin jima fata wannan kalma ga wanda ba su san ba mai cece jima aiki ne yadda ka ga mai yin jima ta fata zai meke fata he ya ga ko'ina ya meke tukwana zai gyara ta saboda ta tsaya in za a yi buzu ko aglami to haka za a meke kasa maddal adini suke cewa mekewar mata haka za a meke ta babu tudu a hudda duwatsu a hudda duduru duk wani gidan nika da aka yi a saman kasa duka a hudda Allah taimaka wa idan ardu muddat ka ya musu lokacin da kasa aka meke ta aka maida ta libar aka meke ta babu wani tudu a tare da ita wa alqat ma fiha wa takhallat kuma hallo ƙasa ta huddo abin da yake cikinta na matattu da dukiya da arzikin da yake cikinta wata halatta wahanta da su ta huddo su waje game da lamari na meke ƙasa a cikin suratul taha Allah maɗaukin sarki ke cewa wa yas'alunaka 'anil jibali ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا Allah همسا madaukakin sarki ke cewa a surat taha wa yas'alunaka an jibal suna tambayar ka game da duwatsu yaya za su kasance rana ta kiyama fa qul yansifuha rabbi nasfa ga ya musu Allah zai rididdigar da duwatsu rididdige ya maida su gari fa yadruha qa'an safsafa Allah zai bar ƙasa ta kasance haƙo ne mai ƙiƙƙe la tara fiha iwajan wala amta ba za ka taɓa ganin ba karkata a cikin ƙasa al'iwaj wala amtan ba za ka taɓa ganin ba wani tudu a ƙasa za a meke ta kaga wannan ayan nan ta ah, surat taha ta bayyana mana wa izal ardu muddat za a rididdigar da duwatsu sannan kuma hannu Allah zai meke ƙasa ya mai da talibir ta yadda babu wani gangare babu wani tudu la tara fiha iwajan wala amta a wannan wunin kafirai za su bi mai kira yau ma idin yattabi'una da'iya la'i wajala ko kuma a wannan wunin dukkanin al'umma dukkanin mutane za su bi mai kira ba tare da sun karkace ba kowa zai bi mai kira in yi kira a zuwa arzin mahir yattabi'una da'iya la'i wajala ba tare da wani ya karkace ba wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa in an zo arzin mahshar dukkanin uh, khashi'atil aswatu lirrahman dukkanin sauti zai yi shiru ana jiran Allah maɗaukin sarki ya yi magana fala tasma'u illa hamsa bakka jin magana ya kasa kasa is tana mutuwa babu wanda ya sai magana a lokacin Allah ya yi wushi a lokacin ya za a ta yi gurin annabawa a ta yi gurin wannan annabar a ta yi gurin wannan annabar ƙarshe ya a zo gurin manza Allah sun sama kowane annabi ya ringa cewa ba gurin shi bane ba manza Allah Allah zai sanya mushi wasu yabo da zai wa Allah ya yi ashafa'atul uzma Allah taimaka wannan kenan game da me yake kasa kuma hannu mun riga mun gani a shekarar ta wuce a cikin suratul fajr Allah madaukakin sarki yace kalla idza dukkatil ardu da كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Allah madaukakin sarki yace ka bari dai har su ga ranar da za a ninke kasa a nike ta ta zanto gari ta zanto babu wani gangara a tare da ita kenan dai an nike duwatsun da ke ciki kamar yadda wannan aya ta gwada mana idan kaga ƙasa za ta zamto libir za a meƙe ta almad za a maida ta yani meƙiƙiya wadda kalla wai zal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat sannan kuma hallo baitin an meƙe ƙasa wanda zai iya cewa to ina arzikin da yake cikin ƙasa na petrol na mai yake suna zinariya na azurfa na diamond na lulu'u ina suke ina matattun da suke cikin ƙasa sai Allah maɗaukin sarki ce wa alqat ma fiha za ta huddo duk abin da yake cikinta malamai suka ce duk abin da yake cikin ƙasa na arziki na matattu duka za ta huddo su wata khallat za ta wuhinta da su ta huddo su ta jefo su ƙasa a hadisi manzara sassa muke cewa za ta huddo askalaha za ta huddo nauye-nauyen da yake cikinta za ta huddo matattu za ta huddo dukiya dukkanin dukiyoyi da yake cikin ƙasarta za ta huddo mai yin sata ya kalli dukiya gatanan an tora ta toliya an tara ta toliya guda ta ce saboda wannan na yi sata aka yanke ma hannu wanda ya yaudara ce saboda wannan na yaudara wanda ya yanke zumunta shi saboda dukiya ce saboda wannan ya yanke zumunta ta haka kowanne mai laihi ta dalilin dukiya zai yi nadama kowa yana kallon dukiya ga tana an hudo ta kala-kala kowa zai barka wani haka annan muhammad sama ya bayyana kenan ƙasa za ta hudo dukkanin abin da yake cikinta na matattu ta jefo su ta hudo su waje da kuma abin da yake cikinta na arziki al'allama al-kurtub yake cewa akhrajat amwataha wa takhallat anhum wa alqat ma fi batniha min al-kunuz wal ma'adin kama tulqi al-hamil ma fi batniha min al-haml wa dhalika yu'dhimu bi'izami al-hawl hawl malan yake cewa al-kurtub yake cewa kasa akhrajat amwataha za ta huddo matattun da aka binne a cikinta wanda suke cikin ƙasa wa alqat ma fi batniha min al-kunuz wal ma'adin za ta huddo abin da yake cikinta na arziki na cikin ƙasa kama tulqil hamil yanda kaga mai ciki za ta huddo cikinta za ta aihu a lokacin aihuwarta wannan qurtubi yake cewa yana nuna maka girman wahalan da kowanne bawa zai shiga kowane halitta zai shiga in tashi a kiyama ta zo allah maɗaukakin sarki yake ya bayyana mana a cikin surat zalzala inda tafsirin shekara ta wuce mun gani kusan za a iya cewa kamilu sura dukan sura tana bayani ne akan wannan ayar kaɗai wanda makaranta wa alqat ma fiha wa takhallat ko kuma wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat Allah maɗaukakin sarki ke cewa idza zulzilatil ardu إذا ذلزلت الأرض ذلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله مدعوكي سلكي كتوى إذا زلزلت الأرض زلزالها ka tina ka gaya musu lokacin da za a girgiza ƙasa girgizawarta kirga kasamin girman ƙasa ko a ba da ma ƙasa ta girgiza girgizawarta ko inanta ba irin wanda ake yi ba a wani yanki a yi girgiza ƙasa a wani yanki ba yi ba la'a dukkaninta ta girgiza dalilin za ta meke za a hudda duk wani tudu nata wa akhrajat al-ardu athqalaha kasa za ta huddo dukkanin nauye-nauyen da yake cikin ta anan gurin kuma aka ce wa alqat ma fiha wa takhallat za ta huddo dukkanin athqalaha abin da yake nauyi na cikin ta za ta huddo matattu za ta huddo dukkanin dukiyar da yake cikin kasa ta binciko su wace wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha dan adam yake jiya ta me ya samu wannan kasar malamai suke cewa ɗan adam an zai ce me ya samu wannan ƙasa shi ne kafiri wanda ya ƙin imani da Allah ya ƙin imani da alkur'ani amma mumuni yana gani ya san tashin alkiyama ce umarnin Allah ce ta wa akhrajat al-ardu athqala wa qala insanu ma laha wa qala insanu ma laha yawma idhin yasduru an-nasu ashtata a wannan wurin ne mutane za su huto daga gurare mabambanta juna wannan daga waccan makabarta wannan daga wancan gurin kowanne dinga hutuwa lirau a amalahun don su ga aikinsu mutum in yi aiki na gari ba mai yi amal miskalar zarafin khairan yara in kai aiki daidai gwargwadon kwayar zarra na aiki na gari za ka ga sakamakon shi aka aiki mummuna daidai gwargwadon zarra na za ka gashi kawai yadda wannan sura za ta bayyana mana yan kaga suratu zalzala duka tana bayani ne akan wannan wadda sannan kuma hannu allah maɗaukin sarki ya ce ya bayyana mana a cikin suratu kaf yau mace shakkakul ardu an hum sira'an
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا alaina yasir alaina yasir Allah maɗaukin sarki ya ce ka tuna da su ka gaya musu ka tunatar da su ranar da ƙasa za ta rabu za ta dare ta huddo su ta shakkakul ardu anhum ta huddo su halittu sira'an su huto suna gaugawa kowa in yazo ta gaugawa zai huto ka annahum jaradun muntashir a wata aya Allah bayana kamar kamar me yake suna kwara waɗanda suka yadu in sun ga gurin haske in suka huto da kudu za su haka za su tashi da gaugawa su zo gurin harbin mahshar gurin tashi alkiyama farfajiyar tashi alkiyama zalika hashrun alaina yasir Allah ya ce wannan tashi ne domin tashi alkiyama mai sauki a gurin ha kuma Allah Allah mauki sarki ya bayyana cikin suratul ma'arij yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ranar da za su fito daga kabarrukansu sira'an suna masu gaugawa al'ajidas kabarruka suna masu gauga ka annahum ila nasubin yufidun kai ka ce zuwa ga wani gunki ne za su ta yi da gaugawa kamar yadda mashigar suke ko kuma zuwa ga wata hutula ce kamar yadda fara take da gaugawa duka za a zo an rima ce da gaugawa wannan kenan shine su taswirin da wannan ayoyi take mana akan cewa wa idan ardu muddat ka gaya musu a lokacin da aka meke ƙasa wa alqat ma fiha ƙasa kuma za ta huddo abin da yake cikinta wata hallat za ta finciko shi ta wohinta da shi ta bar shi me yasa ta yi haka wa azinat li rabbiha wa huqqat ta bi umarnin ubangijinta wa huqqat ya cancanta a gare ta bi umarnin ubangijinta yanda sama ta bi umarnin ubangijinta kuma ya cancanta da bin umarnin ubangijinta ita ma haka kasa واضح واذنت لربها تابع umarnin ubangijinta ai ata'at amra rabbiha wa huqqat ya cancanta kuma hannu ta yi wa Allah ma'aukin sarki biyayya to jawabu idza guda biyu jawabu ta idza idza sama'un shaqqat jawabu ta wa idza al-ardu muddat jawabun su malamai suke cewa an goge su an hazafe su dan dan adam ya kaddara duk wata wahalar da yake tunani za ta kasance domin tashi alkiyama duk abin da kai tunani na wahala da rikitarwa to ya fi nan akan tashi alkiyama shi ne malamai suke cewa jawabu iza mahazufu da ya kone ablan fitahuwi jawabi na iza an goge shi domin ya kai ya kai makura wajen tsoratarwa da firgitarwa da abin da zai faru na wahalhalu na tashi alkiyama shi ne malamai suke cewa kaddara shi ne قدر جواب إذا إذا حدث كل ما تقدم لقي الإنسان من الشدائد والأحوال ما لا يحيط به الخيال ما نسكي توا قدر شيء شيء إن هكا يأبكو تو دان أدم زي قمد وهلالون دبي تبتنا نصبا نعم القيامة الله تيمك الله زومنا da abin da sauki bayan an yi tamhidi akan taswiri na mashhad mutum don abin da zai faru ma kaɗai ya ishe shi ya tsaya aiki na garin kwarai to a nan gaba kuma ayat da za mu gani za ta yi mana bayani akan ka tsaya a nan doron duniya ka yi aiki na kwarai domin dole ne kai ɗan adam sai ka yi aiki aiki ma mai wahala sai ka sha wahala wajen aiki ko ka yi aiki na gari na kwarai ka sha wahala ko ka yi aiki mummuna batattun aiki wanda zai kai kautar jahannama shi ma dai ka sha wahala barawa ma shan wahala yake wata ne har neman kashe shi ake yi ranar na ga wasu an kama wasu barayi masu sata salula hai muka je ganin su ni ma an mun wata kala a aljihu a bulanjeri mun je amsa burodi aka mun wata kala a aljihu ya da je an gan su ko da su a ciki ni na je kawai yanayin yadda ya ga an buhu can an kwantale can yadda ka san an sa kuyar an kwantalo wannan nono ko mayonnaise haka aka kwantale jikin nasu da nama can an kwantale nama can an bige duk sun sha wala sun galabai da ya zuciya ta ta karaya to kaga wannan barawo ma yana shan wahala ɗan siyasa nawa suke shan wahala kaga ɗan siyasa an hana shi ƙasar shi an hana shi ya zo nawa barawo ma ya sha wahala duk aikin da za ka yi masnaci wahala yake sha ka gaga matar shi ta gida tana mishi biyayya amma karuwar shi ta waje tana ba shi wahala duk abin da za ka yi sai ka yi aiki a doron duniya ya rage ka yi na kwarai ko ka yi mummuna shi ne wannan ayar za ta bayyana mana sannan kuma in ka yi aiki na kwarai ko mummuna sai ka gamu da sakamakon shi ranar tashar kyama wayannan ayoyi shi ne za su gwada mana insha Allah.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا شكرا جزاكم الله خيرا wannan kenan shi ne Allah maɗaukin sarki bayan ya ba waɗi ahwali da zai kasance ranar tashar kiyama na wahalhalu kada kada da su kasance a ranar tashar kiyama sai Allah ya dawo akan ɗan adam ya Allah ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ya kai mutum kowane mutum ya shiga cikin nan haka mazan tafsiri suka ce innaka lallai kai kadihun ila rabbika za ka yi aiki mai wahala kadihun alkadhu shine aiki mai wahala alkadhu shine aljiddu wal ijtihadu wa juhdun nafsi fil amal ka sha wahala ka wahaltar da kanka domin aiki shine alkadhu kamar yadda wani sha'ar da ke wainawa ke cewa wa madat bashashatu kullu aishin salihin wa baqitu aqdahu lil hayati wa ansab yake cewa wa madat bashashatu kullu aishin salihin yace ya sha wahala ne yake cewa duk wata wahala duk wata rayuwa jin daɗi da alfahari da dariya ta daɗin rayuwa ta riga ta huce yanzu ne yayi wahala yake shi ya ce wa bakitu yanzu na tsaya ni kadai ina shan wahala aka da olin hayatu wa tsawo ina shan wahalar rayuwa to kaga alkadu shi ne wahalar rayuwa wahala aiki ka yi aiki tukur ka sha wahala to za ka ga ɗan adam a kudayaushe a cikin aiki na tukuru na wahala aiki ya halak ne kake nema ya haram ne kake nema ko wanda zai munafurci ya zo ya yaudari mutane ya sha wahala inda zai gaya ma mai yaudari wanda zai zo ya yaudari mutane za gaya ma adadin mutane da ya sha wahala wajen yadda zai tsara su da magana ya cuce su ya kayan mamaki haka wanda zai zo ya yi munafurci a sa shi gini ko a sa shi aiki shi ma dai ya sha wahala babu aikin da za ka yi kai dan adam baka sha wahala ba shi ne allah maɗaukin sarki ce ya ayyuwar insanu ya kai ɗan adam innaka kadihu lalle kai kana cikin aiki mai wahala ko kuma innaka kadihu lalle kai za ka dinga aiki mai wahala a cikin wannan doron duniya ila rabbika har zuwa ka haɗu da ubangijinka matuƙar kana duniya to kai kuma kana cikin wahala ta aiki har zuwa ka haɗu da ubangijinka wannan aiki in ma ya kasance wahala wajen aiki na alkhairi ka kana da ladarar tashar kiyama ko in ma ya kasance wahala ta aiki na sharri baitin wahalar duniya kuma ga azaba wai za a ga yanzu abin mamaki wai mazinatawa mazinaciwa wai habbaye da lahiyar da zai dinga yin zina sai ya sai magani sai ya dinga zuwa likita ana ba shi magunguna na ƙarin ƙarfin jiki don yin zina to kaga wahala ce yake sha shi yasa ɗan adam duk abin da za ka yi wa kana cikin wahala wani tunanin shi la wai shari'a tsanani gare ta wahala gare ta shi yasa ba zai yi ba dinga sallah ba ba zai kiyaye ba ba zai ce ba he iya aure ba zai ce ba he alak to baka san ba wannan haram in ma wahala gare shi wannan abin da shari'a ta hana ba shi ma ya kasha wahala Allah ke mutumin da zai zo ya ce karatun alkur'ani wahala ne baya iya zuwa baya koya da sauransu za a gan shi yana koyon arafat yana koyon waƙoƙin arafat waƙoƙin adogonja waƙoƙin waye yana zuwa waccan bot-bot ɗin yana koyon waƙa da yana riƙewa wani kuma za a ga duk bbc duk labaran bbc ko don cikin bayan bare shi amma ya bar karatun alkur'ani kaga shi ma wahala ne wani allah kiyar shi ne na alamar fi sarki ce ya aiwa insanu ya kai dan adam innaka kadi'un ila rabbika lalle kai kana cikin aiki na wahala ila rabbika ai ila liqa'i rabbika har zuwa ka hadu da ubangijinka kada an wahala aiki mai wahala ya na alkhairi ne ko ya na sharri ne fa mulaqihi lalle tabbas sai ka gamu da sakamakon wannan aikin naka in na alkhairi ne kaga alkhairi in na sharri ne kaga sakamako na narkon azaba fa mulaqihi malamai suka ce damirin ko ya koma zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki ko ya koma zuwa ga aiki a tafsirin da muka yanzu ya koma damiri ya koma zuwa ga kadihu zuwa ga aikin kenan fa mulaqihi zaka gamu da sakamakon wannan aikin da kai in na alkhairi ne za ka ga sakamakon lada in na shan ne za ka ga sakamakon azaba wasu malamai suka ce famulaƙihi kuma tabbas sai ka gamu da ubangijinka allah maɗaukin sarki ya yi maka sakamako a kan aikinka kayan duka yana ɗaukan guda biyu ko famulaƙihi sai ka gamu da sakamakon aikinka ko kuma famulaƙihi sai ka gamu da ubangiji allah maɗaukin sarki ya sakwanta maka akan wani aikin to kaga ɗan adam yana cikin wahala ya rage a gare shi ya yi aiki na kwarai ya sha wahala ko kuma ya yi aiki mummuna dai ya sha wahala wani zai iya cewa kewo kenan shari'a wahala gare ta yi lura da aiki wallahi lura da yin aikin da shari'a gare dukkan shari'a bai da wahala na a harko in imani bai wada ba zuciyarka in imani bai shiga ba cikin jinin jikinka za ka ɗan sha wahala amma da inda imani ya riga ya shiga rahaka jin daɗinka shi ne a kan ka lura da zalubuka da shari'a har ga hankalinka baya kwantawa matukar ba ka yi basalla a kan lokacinsa hankalinka baya kwanta maka tsawa kanka a kan alkurani ba hankalinka baya kwanta an ka yi wani abu wani mummuna to sauƙi yake zo maka shi yasa an zama ɗaukin sarki yake cewa wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama as-sabirin Allah ɗauke zai ke lallai tabbas wanda suka yi ƙoƙari wajen aiki wajen tabbaka shari'a da wajen lura da musulunci na da riko da addini za mu sauƙaƙe mishi sahabi har su gamu da kuma Allah yana tare da taimaka masu haƙuri don haƙo haƙuri yana da mahimmanci akan wani nukta wasu bari da hukumar rabbika ka yi haƙuri domin tabbaka hukunci na ubangijinka wannan nukta kenan tana da mahimmanci Allah taimaka to shi ne wannan يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أبو حيان التافشي نا تفسير القرآن البحر المحيط كتوى أيها الإنسان إنك كادح أي مجاهد في عملك من خير وشر طول حياتك إلى لقاء ربك فملاق جزاء كدحك من ثواب أو عقاب yake cewa lalle kan adam za ka yi aiki cikin wahala matuƙar kana rayuwa tsawon rayuwarka ta duniya haka game da ubangijinka kuma za ka haɗu da sakamakon wannan aikin na lada ne ko kuma na ukuba in ka yi aiki na ƙwarai lada in ka yi aiki mummuna ukuba to wannan in mun lura wannan ayar kaɗai ta isa ta ba mu labarin sakamakon an aiki mummuna ne wannan ukuba in aiki kyakkyawa ne lada ko to yi Allah ya kara fassara abin da wannan aya ta kumsa ranar tashar kiyama da akwai wanda za a ba shi hannun rubutun littafin shi za a ba shi da hannun dama da akwai wanda za a ba shi da hannun hagu shi ne Allah wakil sarki ce fa amma man uce kitabahu bi yaminihi to lallai tabbas ko kuma fa amma man utiya wanda aka bashi kitabahu littafi na aikin shi biyaminihi da hannun dama to wannan sakamakon shi ne sauki wanda aka bashi littafin aikin shi na hannun dama to shi wannan dan aljanna ne sakamako za a mishi hisabi sakamako mai sauki hisabi mai sauki kawai bujiro ayyukan shi ne za a yi ya ce kawai shiga aljanna za a bincika ayyukan shi sama-sama kawai da za mu gani insha Allah a hadisi manzara sun zai bayyana haka shi da Allah maɗauki sai kice fa amma man uce kitabahu bi yaminihi lalaito wanda aka bashi littafin ayyukan shi da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira tabbas za a mishi sakamako sakamako mai sauki za a mishi bincike bincike mai sauki sama-sama za a bincika ba a yi kwankwa wani laihi wani laihi wannan ba a bincikawa saboda ayyukan shi kyakkyawa sun yau haɗa manzo Allah ya bayyana wannan hisabin yace shine al-ardu za a binciko za a bujiro ayyukan shi ne kawai ba tare da an mishi kwankwa ba an diddige mishi ba an mishi an bi shi an mishi diddiga hadisi ya zo na Aisha radiyallahu anha manzo Allah sassa yake cewa man nuqisha man husiba uzziba ko kuma man nuqisha al-hisaba uzziba duk wanda aka mishi kididdiga ta hisabi to ya an mishi azaba duk wanda aka mishi kididdiga ta hisabi kwankwa ta hisabi to ya sha azaba Aisha ta ce to awalaysa Allahu azza wa jalla yaqulu manzo Allah ba Allah ya ce ba fa sawfa yuhasabu hisaban yasira mumuni ma mai shiga aljanna ba an ce ba za mishi hisabi sai manzo Allah ya bayyana mata kalma ta hisaban yasira da ta mance a cikin aya ya manzo Allah ya ce fa qala ya manzo Allah ya ce inna ma zalika al-ard bujurtu aikin shi ne kawai a huce su haka nan a ranar sai ido akan ayyuka mummuna na shi wanda aikin shi na kwarai sun yi yawa walakin man nukashar hisaba wadda manzala ce amma fa wanda aka yi mishi kwankwa ta hisabi to shi kuma ya an mishi azaba amma shi mummuni ard ne za a yi bujurto aikin shi a wani hadisi manzala ya bayyana ard din shine Allah zai jawo bawa ya keɓance da shi ya ce ka yi aiki kaza ka taɓa laihi kaza ka taɓa laihi kaza ya zama mashi aiki kala kala da ya yi na laihi ba wannan hasi ya rikice yana tunanin kawai allaka shi tazo wutar jahannama tazo yana makarkata ya riga ya rikice sai allah maɗaukin sarki ya ce satartu halaka fi duniya wa ana aghfiru halaka yau na riga na suturce ka daga wannan layin da kai a duniya to yau kuma zan gafarta maka shi yasa malamai suke cewa idan ka kasance kana yin aiki mummuna kuma Allah ya sitirce ka wannan abun bai yaɗu ba baka yin shi jihara to Allah yana son ka da alkhairi yi kokari kai kuma ka tuba ka bar aiki wannan alama ce ta Allah yana son ka ka san kana yin wani laifi wanda bai yaɗu ba mutane ba san shi ba to Allah ne ya sanya maka rigar shi ya sitirce ka to yi kokari ka tuba Allah ne yana son ka kana daga cikin wanda Allah zai maka mulajati ya ce kayi kaza kayi kaza kai ka rikice ya Allah ce to na yaye ma yadda ya suturta ka a duniya na yaye ma shi yasa ba a san ma mutum in za ka yi laihin ma kada ka saki ka yi laihin jihara domin galiban mai yin laihi ɓaro-ɓaro gaban mutane ba shi iya tuba ƙowar tuba kaɗan ce a gare shi amma mutumin da yake ɓoyewa da laifi galiban ya yi gaugawa wajen tuba
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah madaukakin sarki ke cewa ya ku bayina wanda suka yi laifi a karan kansu suka yi zunubai la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah Allah yana gafarta zunubi gabaki da inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gabaki da ba wai a gafarta wani bangare ba la duka Allah ma'auki sai kira gafartawa shi yasa mutum yayi kokarin tuba yayi kokarin barin laifukan da yake yi musamman laifin da mutum yake yi a koyi yayi kokarin barin shi domin alama ce ta Allah yana san shi matukar wannan abun bai yadu ba Allah taimaka Allah sa alkhairi shine Allah manzala sai mai ce hey man Allah madaukakin sarki ya ce mishi na sitirta maka wannan laifin a duniya to kuma yau zan gafarta maka kaga wannan shine hisabin da zamu wa mu'mini sama sama zabi ya zo a hadisi awwalu ma yuhasabu al-abd alayhi as-salah fa in salahat naja wa illa yani uzziba horkon auka makon sama sama horkon abin da zawa mutum isami shine sallah bayan an duba a fi da shi kyakkyawa ce dama muni da ko horkon hisabi sallah in ta yi kyau sauran abin sauki za su amma in ba ta yi ba kyau ha to ha kwankwa ta hisabi allah ke allah samu cikin wanda za a yi mana hisabi hisaban yasira fasaufa yi hasabu hisaban yasira da sannu za a yi mishi hisabi hisabi mai sauki wanda aka ba shi littafin aikin shi a hannun dama wayan kalibu ila ahlihi masruba zai juya ya tahi zuwa ga iyalan shi a gidan aljanna masruran yana yin farin ciki na har abada bayan an mishi hisabi hisabi mai sauki har riga an ba shi tikiti na shiga aljanna kai har an tara da mishi ma iyalai wayan kalibu ila ali zai juya ya tafi zuwa ga iyalan shi a ranar tashar kiyama aljanna masururan yana mai farin ciki yana mai jin daɗi na har abada wannan kenan ɗan aljanna to sai kuma wanda za a ba shi hannun shi kayan shi wannan da yake suna sakamakon shi na hannun hagu ta hannun hagu hannun hagun umma ba za a bashi ta gaban shi ba za a bankaro hannun shi ya dawo baya a bashi ta nan gurin an riga an samu shi mari a hannun dama haka malamai suke fassarawa za a samu shi mari a hannun dama a hada da wuyan shi kuma hannun hagun kuma a bankaro shi daga baya a karme shi daga bayan shi za a bashi sakamakon shi a ga wannan a haka wani za a bashi sakamakon shi allah kiyaye Allah maɗauki sarki ke cewa wa amma man uce kitabahu wara a zahari amma wanda aka bashi littafin aikin shi wara a zahari ta bayan bayan shi wara a ta baya zahari daga bayan shi a zahari shi ne gadon baya za a maido hannun nashi a bashi ta gadon baya wanda Allah maɗauki sarki ya bayyana wa amma man uce kitabahu bishimali za a bashi hannun aikin shi a cikin suratul haka za a bashi littafin aikin shi ta hannun hagu hannun hagun umma ta baya a wannan sura aka bayyana za a bashi wa amma man uta kitabahu wara zahari wanda aka bashi littafin shi ta bayan bayan shi shine ta hannun hagu wannan alama ce ta shi dan wutan ba a kaune shi a wulakanci za a bashi dalilin muhana za a bashi yana mai wulakanci a cikin kaskanci za ba shi to fa saufa ya du'u thubura ba a ma magana da hisabin shi shi wannan za a yi mishi kididdiga to ana ba shi fa saufa ya du'u thuburan da sannan zai dinga cewa ya hallaka ta ya kai tuna thuburan halakan zai dinga cewa na hallaka na mutu na lalace fa saufa ya du'u thuburan da sannan zai dinga idan dinga kukuri kuka ya dinga kuka yana ihu yana kiran hallaka na hallaka na lalace na mutu wannan a lokacin da za a bashi littafin shi zai wannan kuka sannan an sanya an jewa shi wutar jahannamawa zai wannan kuka ko kuma wal Allah nan in anna hikaito in an bashi littafin shi za a mishi hisabi zai shiga wutar jahannama in an jefa shi cikin wutar jahannama zai dinga cewa na hallaka na mutu na lalace kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bayyana a cikin suratul furqan wa idza ulqu minha makanan dayyqan muqarranin wa idza ulqu fiha makanan dayyqan wa idza ulqu minha minha makanan
dayyqan muqarranin mu
وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا إذا أكا جيفا سوء a cikin wutar jahannama aka jefa su wani guri wanda yake mai kunci ta bankaɗo su ta matse su wutar jahannama domin jahannama tana matse mutum baitin kuna kuma tana matsewa a matsa take min ha makanan dayyukan mukarrani ne tare da cewa kuma an samu su bari an ɗarme su da auhuna lika zuhura ya suna kira suna cewa hallakar mu ya kai can mu mun mutu mun lalace dama ba a yi mu ba dama mun mutu dama kaza sai Allah maɗaukin sarki ce la ta du'ul yawma thuburan wahidan kada ku kirayi hallaka daya wa du'u thuburan kasira ku ce ya hallakokin mu kun hallaka ne har abada Allah ke to wannan shine abin da su wani kenan kaga wannan suran ma kamar tana bayyana mana in an bashi sakamakon shi na aiki za a yi musu za a yi mishi hisabi mai tsanani a kididdike laihin kan shi kuma damar laihin shi ya kyakkyawan shi a jefa shi wutar jahannama in an jefa shi wutar jahannama a lokacin ne saufa ya dubu subura a lokacin ne zai dinga kiran hallaka ya kai tunan fasaufa ya dubu subura innahu kana fi ahli fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira zai shiga wutar jahannama zai dandanu kunata ya zo wa yasla sa'ira zai shiga wutar jahannama shi da kanshi wannan qira'a wanda ita ce malaikan to muna wa yasla sa'ira zai dandanu kuta wutar jahannama ya shiga wutar jahannama ya zo wa yusalla sa'ira za a dandana mishi kuta wutar jahannama a sashi wutar jahannama kenan zai shiga wata jahannama yasla sa'iran yadkhulu naran musa'ara yuqasi azaba zai shiga wuta wanda an an an arura ta zai kodu da azabata wadah ya Allah akwai sarki ya ba da halin shi wadda halin shi a duniya yake innahu kana fi ahli masrura a duniya ya kasance a cikin iyalan shi yana alfahari yana jin daɗi yana mai kinyin imani da Allah maɗaukin sarki kana ya kasance a doron duniya kahin yanzu lahira fi ali a cikin iyalan shi masururan yana yin alfahari duniya ce kariya ga wanshi ban ruwan shi da biyayya ga Allah maɗaukin sarki ban ruwan shi da imani da Allah innahu kana fi ali masururan innahu dhanna an lan yahur kuma hannu a doron duniya yana tunanin cewa shi ba shi ba kowa ga Allah innahu zanna an lan yahur ay innahu zanna an lan yarja ila rabbi yana tunani yana zaton cewa shi ba shi ba koma zuwa ga Allah yahur shine yarja ila rabbi yayi yakini shi ba shi ba mutuwa wannan doron duniyar dan su akai za su dawama haka ne aqida shi kaga an wada aikin shi alfahari da jin daɗi da duniya an wada aqida shi shine babu mutuwa haka ya sa a ran shi ko da bai waɗi ba hakan da bakin shi halin shi da ayyukan shi yana nuna haka yanzu mutumin da zai zo ya cuce ka ka ce mashi Allah ya sai ya ce maka in ka yanka ce mashi ba Allah ya sai ya ce maka an mun je can na baka hiyar da tunanin ate mutane da suke sata wannan makudan kudade na al'umma mutane da suke zalunta al'umma hal suna tunanin halin su yana nuna cewa babu komawa babu haɗuwa da Allah babu mutuwa Allah kiya innahu dhanna allan yahud lalle shi ya yana tunanin cewa ba a komawa zuwa ga Allah ba zai koma ba zuwa ga Allah Allah ba zai tada shi ba ya mishi sakamako bala bari inna rabbahu lalle ubangiji kana bihi basira Allah masani ne da halin shi yana kallon abin da yake yi kuma ya san abin da yake kitsawa bala inna rabbahu kana bihi basira lalle tabbas Allah masani ne da halin shi yasa abin da yake kitsawa kaga wannan shine halin shi Allah ke ibn zaid ɗaya daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai salaf as-salih yake cewa Allah ya siffanta ɗan aljanna da cewa a doron duniya sun kasance a cikin wahala kuncin rayuwa baƙin ciki kullun yaya gobansu za ta kasance kyakkyawa a ranar lahira kuma in an sa su aljanna za su kasance a cikin wurin ciki na har abada su kuma yan wuta Allah ya sifanta su a nan doron duniya kullum alfahari da jin daɗi da jin daɗin duniya da dogara da duniya ranar tashar kiyama kuma ya Allah ya canza musu wannan abin da bakin ciki na har abada in sun shiga wata jihar Allah kiyaye kila wannan shi ne wanda kuma ayon da su nan gaba kuma rantsuwa ce suke yi a kan mai yake da suna matsalolin a kan rantsuwa yanar da allah maɗaukin sarki ya yi da ayoyi na dare guda uku insha Allah da Allah sai darasi na gaba bi izinin Allah tabaraka ta'ala za mu ga wa'ina ayoyin na gaba almin wannan labarin da Allah maɗaukin sarki ya bada akan yanda zai kasance za a ba wani hannun shi aikin shi na za a bashi a hannun dama wani kuma za a bashi a hannun hagun ta bayan bayan shi a cikin suratul haka Allah madaukakin sarki ya bayyana haka da sauran suwaroyi Allah madaukakin sarki ya bayyana haka guraren dama Allah madaukakin sarki ya bayyana haka wannan shi ne kowa ya kokarin yin aiki na kwarai zai ya kasance cikin wanda za a bashi littafi shi a hannun dama mutum ya bar aiki mummuna don ya kasance kai ya kasance cikin wanda za a ba su littafin aiki shi a hannun hagu mun riga mun gani littafin aiki mala'iku a kowane inda za ka ta yi da akwai mala'ikun da suke rubuta aikin da kake na daidai da wanda ba na daidai ba haka kuma hannu da akwai abin da aka sama a wuyanka shi ma yana rubutawa ƙasa za ta yi shaida sannan kuma hannu jikinka gangar jikinka za su yi shaida akan ayyukan da kake allah kuma yana ganinka babu abin da ke ɓoyewa allah shi yasa malamai suke cewa idan ka zo za ka yi aiki na zunubi na laifi ko za ka bar abin da yake wajibi ka ji kunyar allah ka ji kunyar mala'iku ka san da cewa duka za su yi shaida a kanka wannan ƙasa da kake samanta ka san da cewa allah ɗauki sarki zai sanya ta kasance shaida ce a kanka allah taimaka allah kiyaye allah samu cikin bayi na gari na ƙwarai wanda za su shiga aljanna wanda za a ba su littafinsu a hannun dama allah kiyaye mu da yin ayyuka mummuna wanda za su kai mutum bawa har a ba shi littafin shi hannun hagu allah sanya mu mu zamto bayi ne nagari na kwarai allah tabbatar da rigadigar mu akan musulunci da ayyuka nagari na kwarai abinda muka faɗi daidai allah suna cikin mizan kasa mu abinda mai kayo kuskure allah gafarta wa shi kuna tawakkal
assalamu alaikum malam da tambaya na farko ke cewa mana da fata an sharo lafiya ina tambaya ne akan fat makin wanda ake wanke baki na
in mai azumi ya yi amfani ya wanke ya yi amfani da shi mai azumi na yin amfani da shi a lokacin da yake na azumi
furshat da ma'ajun furshat shine buros ko ma'ajun shine makili na- makilin na wanke baki ko hoda ko makamantar haka to mai azumi zai iya amfani da shi ko bai iya amfani da shi eh, zai iya amfani da shi amma dole ya kiyaye kada ya huce mushi in ka lura ruwa yana karya azumi ko baya karya azumi yana karya azumi ko amma in ka sa shi a bakinka yana karya maka azumi he ya huce maka to haka makilin da bros matukar bai huce ma- bai huce maka ba ba shi karya azumi in yake da aswaki he dai aswaki albarkar da ya yi shi shine manzon Allah da itte ne shine yayi albarka amma dukkanin su ɗaya suke wajen tsaftace baki kuma kan mu mance ana so mutum ya dinga tsaftace bakin shi kenan ba laifi bane maka yi amfani da buros da makilan wajen tsaftace baki duk da wasu malamai suna ganin cewa eh, mutum kai yayi yanda zai raunana kuma dole ya san da cewa makilan ɗin da ya karanta shin baya sa ka yunwa domin da akwai makilan ɗin da eh, suna rubuta a jiki yana sa ka shahiya ta cin abinci da ka kurkure ke ne ya sa ka yunwa yunwa yadda za ka shi kana bukatar cin abinci ka sha abin sha kenan dole mutum ya san wani iri ne eh, kenan ba laifi wajen amfani da buros da makilin malaman fiƙihu na wannan zamanin sun bayyana cewa ba laifi ba mutum yana iya wanke baki da shi insha Allah
sai mai tambaya na gaba yake cewa malam a cikin mata wacce ce ta fara amsar musulunci
na a cikin mata malaman sira sun bayyana cikin mata wadda ta fara musulunta ita ce khadija baitu khailib matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta fara musulunta ita ta fara amsan musulunci ita ta fara yin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mata khadija manzala yake cewa ta taimake shi da duke shi bangaren da'awa khadija radiyallahu anha kuma ita ta haifi mafi yawa daga cikin ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada mata ba bai auro wata ba akanta khadija radiyallahu anha ita kadai wahdaha la sharika laha ta rayu tare da annabi Muhammad har ta rasu tukwana manzan Allah sallallahu alaihi aure wanda yake yana ma ghaya ta alhub soyayyar da manzan Allah yake mata tare ta kuma zo yana son sauran matan shi da yawa Allah ya taimaka
mai tambaya daga baki cewa malam idan mutum yana sallah sai bar sauda shi a kunne yamanci sai ta yi kara kuma al'umma suka ji shi yana da laifi
na gaskiya bai dace ba mutum yana sallah ya bar sallah a kunne ta yadda za ta rikitar da mutane kaga wannan laifi zai dauka zai dauki zunubi na wannan makwabtan shi wanda suke sallah tare da shi zai dauki kuma zubi na shi na karan kan shi ta yadda lalle lokacin da aka kiraye shi kushu'in shi zai rage hankalin shi zai huta daga sallah hankalin wayanda suke kusan shi wani ma za a ga kiɗe-kiɗe da rairaye ne yake sawa hankalin wayanda suke kusan shi zai huta shi yasa allah kan ka sanya shi cikin sami cikin mai yake suna ka hudda ƙaran saboda ka yi sallah a nitsi a kwanciyar hankali lokacin da mai akhdar yake cewa fa'iza a taita ila salati fahar kalbaka miyar duniya wa mafiya yana daga cikin wannan daga cikin duniya zuciyarka matakar wannan salula a kunne to zuciyarka tana ragaye ana yin kira za ga zuciyarka ta buga kana so ka ɗauka shi yasa mutum ya yi ƙoƙarin bar hudda huta da duk abin da zai shawasha shi rikita mishi sallah wannan a sa kara na salula fa a lokacin sallah ba kanka ba ka cuta har ma wanda suke tare da kai a masallaci a lokacin sallah ta yi kokarin kiyayewa musamman in mutum ya kasance dama mai yawan ana yawan kirayen shi da sauransu Allah ce ne
assalamu alaikum sai wani mai tabbatar ta ke cewa shin mala ya halatta mutum ya amfani da tabji dan danne na'am amfani da tabji sawa'an na misbaha elektroniya ce ko kuma misbaha taqlidiyya ce carbi ne na al'ada da aka saba tso irin na da wanda ake ja ko kuma carbi ne na intanet na teknolojiya da ta zo wanda ake lissahi da shi na dandekon to dukkaninsu da ya carbi hukuncinsu ɗaya ne shi ne ya halitta ayyukan wanda shi ko bai halitta ayyukan wanda shi ba usman ne suka ta kan cewa bai halitta a yi amfani shi ba mutlakan ba don kuma ba saboda baya daga cikin koyarwa manzan Allah manzan Allah ba a taɓa rarrutuwa ba ya yi amfani da tarbi ko wani abin lissahi ko wani duwatsu ko makaranta haka kuma manzan Allah ya ga wata daga cikin matan shi tana amfani da duwatsu wajen lissahi ya manzan Allah cewa da ta yi amfani da yatsanta domin mustantaqatun yawmal qiyama za su yi mata shaida akan tayi zikiri na tashar qiyama kuma dukkanin askar inda ya zo na shari'a babu sai askar inda ya zo na shari'a wanda zai huce adadin bai baka iya irga ba ƙari ne kuma kamanta haka kuma ba ranta nama shi tarbin da za ka riƙe kinan ba ruwana da lissawa ba ruwana da hankalta abin da yake waɗi kawai in dai na ja amma in kana lissawa hankalinka yana da kan abin da rage wani almuhim da dalilan da suke nuna cewa rashin halaccin tarbin wasu malamai suka ta akan cewa matukar babu aqida mummuna akan tarbi ba laifi bane ba za ka yi amfani da shi domin lissafi kakka yi kudurin da cewa yana da wata fadala ko yin amfani da shi da akwai lada mai zaman kanshi bakka da wani kuduri kuma hannu ba za ka dinga hutuwa ba kana alfahari da shi ka rataya a wuyanka ka rike a hannu don ka gwada mutane kai mai lazumi ne da sauransu matukar babu wani mahzur shar'i suka ce ba laifi bane kada iya amfani da su alasar misal al-allama shaykh salih al-fawzan al-ustaz dr shaykh salih al-fawzan yayin daga cikin manyan jigajigan malaman da suka rayu kusan shekara 100 suna da'awa shaykh salih al-fawzan har yanzu da rai yana kusan shekara 100 yana da littafai sama da littafi 300 manyan littafai da yayi na yada da'awa ya yi zamani da shek salih al-fauzan ya yi zamani da shek salih bin usaimin ya yi zamani da ya ɗauki ilimi a gurin bin baz ya yi zamani da shi ɗaya daga cikin manyan jigajigan malamai na sallah yana ganin ba laifi matuƙar babu wata aƙida mummuna amma wani wannan shirka bakka tunanin cewa amfani da tarbi ya yi lada yin zikiri da tarbi ya fi lada ko tarbin yana da wani kadasa wani tsarki da ya wuce a yi wani abu da shi abin lissahi ne kawai da yake da abin yanke farce yanke farce an kai yankan wancan a yana da lada ko amma kaga dama ka yi yankan warce da almakashi kaga dama ka yi da abin datsewa kaga dama ka yi da abin wata kaukawar da aka shirya da ruwan yankewa ko dutsen goge warce hanyar yanku kaga dama ka yi da duk wanda kake so ko to shi ma canbi kaga dama ka yi da yatsaka kaga dama ka yi shi in dai ka ɗauke shi a haka wannan malaman suka ce babu laifi ka iya amma da shi wanda yake son ƙarin bayani zai iya ganin zai iya karanta littafi na asubha ta bakar bin abu zai da sauran da tafan da malamai suka akan tarbi wanda sai ka ga wanne ya fi shin za ka yi abin da hankalinka yake kwantawa bakka da matsala ka iya kiyayewa ko za ka yi abin da zai iya kai ka zuwa ga matsala wata ranka watsa cikin riya ka gwada kai mai tsoron allah ne gashi kana yawan ja ka ga mutum ma yana hira yana daddanna da sauransu yan kaga duka yana daga cikin mahazura ta inda ke cikin tare amma za ka yi ki amfani da shi domin abin kirki kawai wani ma suka ce babu ne yan sai ka gani ka iya kiyayewa ka iya tabbaka abin da suka waɗi koko wanda kuma mafi yawan mutane yau suna da wasu ƙudurruka sai a hankali a kan allah ya taimaka
sai mai tambaya na karshe ke cewa malam shi me ke haddasa wasi-wasi a cikin aikin alkhairi wasu-wasu shi akwai abin da mutum zai ya guje wa haka wasu-wasu na shaidan dama yana zo ma dan adam da wasu-wasu alasan misal in kana cikin sallah ya dinga sanya ma wasu-wasu nawa ne na sallata ko makamanta haka ko ya kama ka wasu-wasu na duniya kai kamance kaza kai da kaza yau an yi kaza in za ka yi aikin alkhairi ya zo maka da wasu wasi kakkai rage ba da kaɗan yanzu in kai bai dace ba in za ka tashi da ya kiyama zai kai koma barci ma kanka ciwo yake kaza da kaza in za ka zo gurin karatu kai da Allah je ka zauna ka sha shayin ka wannan wasu wasi ne ya shiga min sharri wasu wasi khannas ya kasance ne yana zuwa mutane yana wasu wasi a koyi to babban makarinka daga wasu wasin shekan yawan azkar lokacin da shaitan zai maka waswasi ya yi takawusi da kai akan aikin alkhairi kana iya isti'aza sau uku a'udhu billahi samiu alim minash shaitani rajim sau uku a bangaren ka na hagu ka iya yin azkar ka karanta azkar da dama ga wanda aka shar'anta ma ka iya yin karatun alkur'ani yawan yin azkar yana kore waswasi duk lokacin da zuciyarka ta kasance a raye take da ambatan Allah bakinka a raye yake da ambatan Allah to shi din yana rage maka waswas wannan shine babban magani na waswas kuma yana daga cikin ababen da ke kiyaye mutum daga waswasi zama a cikin tsahara da tsarki duk lokacin da kai tsarki kai tsahara kai arwalla kai sallah ko raka'a da sauran ladabbuka ne na musulunci babban dai abu dai azkar shi yasa manzo Allah ya ce لا يزال لسانك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله kada harshenka ya gushe yana mai danye daga ambatan Allah ko da yaushe an harshenka ya zamto danye ne rumiyar din da yake danyantar da harshenka ya zamto na ambatan Allah don kowa ya kokari kiyaye wannan insha Allah al'amarin zai zo ya sauki Allah ya tabbata Allah ya sanar kai abinda muka faɗi gidai Allah sai ya cikin mizanin hasat ummu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk